ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da tara ga wata na biyu watan safar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1447 a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin khattab a ci gaba da karatu a littafin at-tajrid as-sarih li hadith al-jami' as-sahih littafin da sheikh ahmad bin abdul latif az-zabidi ya yi iktisarin shi daga littafin aljami'u sahihu shine littafin da aka fi sani da sahihul bukhari wanda malamin da ya wannan aikin ya rasu hijira tana da shekara 893 Allah ya cikin shi da rama ya sa albarka a abin da za mu karanta muna ƙarshen kitab na 37 wanda mala ya kira shi da kitabul ishara littafi wanda yake bayyana hukumce-hukumce wanda suka shahi al'ishara shine haya ko kwadago ko barema mun tsaya a za mu ci gaba a hadithi na dubu ɗaya da arba'in da biyu wanda yake ƙarƙashin tarjama babu asalin babu asalin fahali shine ƙarshen wannan kitab ɗin mala yace babu aslil fahali baban da zai bayyana mana hukuncin aslil fahali zuma na bujimi ma'ana da mutum zai kai raƙuman shi ko maraƙe ko kuma rago ko bunsuru a cikin tumakai ko dabbobi na makiyayi shin sai an biya shi ma a yi ijara ko ku a abi ne wanda yake a taimakakke ne a tsakani da juna akwai abin da musulunci ya bar shi a babe na taimakakke ne a ba amsa kuɗi saboda haka dan mutum ya kai namijin dabba a cikin matakin dabbobi wannan kaskanci ne a yi jinga a ce sai dai ka biya kaza amma shi ma'abucin tamatar dabbobi in aka kawo wani namiji cikin dabbobin shi sai ya ɗauki wani abu ko abinci ko wani dai ɗan abu ya ba mutumin ba tare da an yi jinga ba ko ya ce ba da kaza wannan kenan babe ne na halin jazawar insan ilal insan kaga a zamantakewa da mu'amala na musulunci ba komi ba ne ba abin da ake amsa kuɗi a shi an ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma qala na annabi sallallahu alaihi wasallam asulil fa'ali annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani akan karɓar zuma na bujimi ko namijin dabba sau da haka wannan kaskanci ne komawa bayan a karbi wani ujira don saboda namijin dabba ya yi barbara ga waɗanda suke mataki wannan shine kenan ƙarshen kitabul ijara za mu tashi farkon kitabul hawala shine kitabu na 38 allah amfanar da mu kitabul hawala mala ya ce littafin da zai bayyana mana hukumce-hukumce waɗanda suke da alaƙa da alhawalatu abinda ake ce ma alhawala lokatan mahuza ne daga attahawul walin tiƙalu juyawa da, cira, da kuma ciratuwar abu shi yasa a shari'a na ƙaldainin min min zimma ta almuhil ila zimmatul muhalif alaihi ciratuwar bashi daga wuya na wanda ya juyar zuwa ga wanda aka juyar zuwa gare shi kai ne kake bin wane bashi sau da haka sai ya juyar da kai zuwa ga wane zaidu yana bin amur bashi sau da haka sai zaidu ya ci ratsar da amur zuwa ga wani wanda shi ma ke bi bashi kana bina bashin shika kaza ni kuma ina bin wane bashi ya ce rana kaza zai bada jika goma kake bina shi ma jika goma nake bin shi ko kuma jika goma kake bina amma ina da jika ɗari wajen wani sai in ce ka je ka wani zai baka jika goma amma shi wanan da zai baka jika goma ya zama mun yarjejeniya ya yarda sau da haka sai in tura ka amma ba zai yi ba misali kana bina jika goma in ce jika gunwa ne baka jika goma alhali kuma wancan wanda na tura mutum ne mai taurin bashi ko kuma fakiri ne bashi da shi babu tabbacin ma lokacin da zai samu a nan gurin ba ka je ba zuwa gare shi labudda ya zama wanda za ka tura ni wanda yana da hali ne na badawa wannan shi ake ce ma hawala wannan hawala babu laihi a musulunci ɗaya ne daga cikin mu'amaloli wanda addinin musulunci bayani ba amfanin shi kuma shine sauƙaƙa mu'amala ta bashi suka sauƙaƙawa ne sauƙaƙawa ne ga kai da kake bin bashi sauƙaƙawa ne ga shi wanda ake bi bashi an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala maqlul ghani zulmun ma ki sarasa yace maqlul ghani taurarewa na wanda yake mawadaci zulmun wannan zalunci dukkanin wanda yana da hali ne biya bashi sai zamanto ya ƙi biyan bashi wannan zalimci ne zalimci kuma ɗaya ne daga abeban da Allah subhanahu wata'ala ya haramta sannan kuma shi'umcin zalimci yakan shawar ɗaiɗaiku yakan shawar kuma al'umma gabaki ɗaya sau da haka dukkanin wanda da akwai haƙƙi na wani a kan shi sai zamanto kana da halin da za ka biya to riƙewa wannan bashin ɗaya ne daga cikin zalimci wannan kuma babu bambanci wanda kake bi bashi ɗaiɗaikun al'umma ne junan so juna ko kuma a'a daula ce da ɗaiɗaiku daula ce da ɗaiɗaiku misali ɗaiɗaiku ne suka ma daula aiki sai zamanto daular da kwai kudin da za ta biya sai ta biya wannan zalunci ne sau da haka yana daga cikin kenan zalunci na ɗaiɗaiku ko na daula da wanda suke ɗaiɗaiku matsulal gani taurarewa tauri na wanda yake alghani wanda yake da wadata zulmun zalunci ne wai za utbiya ahadukum idan aka biyan aka aka juyar da ɗayan ku alamaliyin ga wanda yake yana da wadata fale tabi to lalle ya karkata ya bi wancan ku ma'ana utbi'a aka yi ihala kenan wa idza uhila a duk lokacin da utbi'a aka biyar da kai aka ce je ka bibiwa ne baka ko je gunwa na ka amsa in ɗaya maliyin ne sharaɗi falayar tabi kaga a nan gurin in kana bin mutum bashi sai ce je ka wana ya baka amma wanan ba shi da shi ba shi da hanyar badawa wannan dai yana daga cikin zalunci sannan kuma ba sharaɗi ba ne sai ka je ka sau da in ka je ma aikin banza ne sannan in aka ce je ka wane ya baka sai ka je wanan sai ya ƙi baka to he ka dawo gurin shi wancan wanda ya maka ihala saboda shi ne asali shi wancan farko ne ba shi ya ci kudinka ba amma don sauƙaƙawa ne tun da ya gaza biyanka sai kuma ya ce shi ka gunwa ne saboda na sai da mushi ne ma kaza sai kake ga cewa ya yi sauƙi ka je gun shi to in yana da hali sai ka je in ka je ka gace to wani ya ce ba da yana ma yau gobe yau gobe sai ka rabu da shi ihala ta ɓaci sai ka dawo zuwa ga wancan wanda ya juyar da kai zuwa gare shi wannan hadisi ya nuna mana asalin ihala sau da maki ya ce fa'iza utu bi adukum alamaliye sannan ihala akan juyar da mutum ne zuwa ga wanda yake da shi wanda bai da kenan ba za ka karkata zuwa gare shi ba sannan falaitabe da maki ya ce yabi ma'ana wanda yana nuna a mu'amala da zamantakewa in kana bin mutum bashi sai mai da bashin naka zuwa ga wani da yake bi bashi to kai ma ka je gurin wanan ka gani sai in ya gagara badawa sannan ya zaman to ka dawo gurin wanda asali wanda kake bi ya nuna mana yana daga cikin zalunci taurarewa na bashi kamar yanda za daga wanda yake da wadata kamar yanda za ka ga yawa daga 'yan kasuwa suna ga kamar dubara ne ko wayo ne sai mutum ya karbi kayan wani ya saida ya samu riba amma sai ki maida mushi ko kuma ya karbi kayan wani ya yi kasuwa amma kuma sai ya je wai dubara zai sai je da kudin ya siyo wasu kaya ko kuma misali a tattara kudi a dashe ko na abu na taimako a ɗauka a bashi amma sai dinga bakin ciki da ganin kyashin ya ɗauko ya zama to ya bada to kaga wannan zalunci ne sannan kuma zalunci zulmatu ne yawmal qiyama sannan yana daga abin da yake shahewa albarkar kasuwanci shigar da zalunci cikin kasuwanci algusu ko duk wani abu daga abubuwan da bai dace ba wannan hadisin a kitabul istiqrar imam al-bukhari ya kashi babu matsalar gani ya zulmi a hawala baban fil hawala sannan wa hal yarji'u fil hawala mutum zai iya dawowa gurin asalin wanda yake bi bashi hawala zai iya dawowa in ka je wanda aka juyar da kai zuwa gare shi bai da ya ka dawo sannan idza idza ahala ala mali'in falaysa al-huratu in wanda aka tura ka mai wadata ne to bai da damar kuma ya dawo da wannan wanda aka tura ka باب إن أهال دين الميت على رجل جاز إن أهال دين الميت إن يجويت دباش ممتي على رجل غمتن جاز وانا يا هلتا كاين كake bin wane bashi sai wane ya mutu sai kuma aka yi ihalarka cewa ka je gun wane ka amsa wannan ya halitta ko kuma mutum ne kake bi sai ihalarka ya ce ka je gun wane ka amsa kuma sai mutu to wancan inda zai baka an salama bin akawa radiyallahu anhu kala kunna julusan inda nabi sallallahu wata rana muna zamne gumaki sallallahu wanda yake nuna ishirar sahabbai ga ilimi rijalul la tulhim tijaratu wala bai'un an zikrillah zaka ji saudiya suna cewa muna zamne gurin manzara sasar tare da yan adam ne suna son rayuwa suna kasuwanci suna garake suna mayar rihila na bulaguran kasuwanci amma wannan baya hanawa yau ka ganshi a kasuwa gobe ka ganshi a makaranta jibi ka ganshi kuma haka ake san mumi duk inda aka juya a majuya ta rayuwa a same ka a nan gurin bangaren addini bangaren mu'amala bangaren kasuwanci duk dai abin da zaka shi yasa Allah ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah kunna julusan da nabi idh utiya bi janaza sai aka zo mushi da gawa faƙalo ya suka ce salli alaiha sahabbai sukan zo ma annabi sallallahu da gawa da akan gayyata shi in mutum yana dawara in ya mutu kuma a gayyace shi zuwa wanka sannan kuma a gayyato shi ya zo yi wanka sannan a ji abin ne sai suka ga da akwai matsa ma maza da sassa to yanzu in mutum ya mutu bayan an kimtsa shi an yi komi sai a ɗauko gawa sai a kama maza Allah sallallahu alaihi wasallam saboda neman albarkar ya mishi sallah saboda yin sallar shi gare su kaga nema mai ceto ne faƙalu salli alaiha suka ce a mata salla faƙala ya ce hal alaihi dainun akwai bashi a kai so da salla a nan salasalam nema mai alhurma ne da ceton shi gurin Allah bashi kuma sababi ne daga sababi wanda yake hanawa mutum ya samu abin da ya aikata na rahama da jin kai tun da kaga sahibu daini magalulun fi kabarhi la yakufu illa qada'u daini to sallah nan sallam ceto ce shi kuma bashin yana hanawa a bada alhur a bada belin mutum to shi yasa yama ke tambaya hal alaihi dainun ko akwai bashi kanshi qalu haska ce la qala fa hal taraka shay'an ya bar wani abu qalu la fa salla alaihi sai ma ke mishi sallah kuma wata bi janaza sai aka zo da wata ga ukura fa qalu suka ce ya rasulullahi salli alaiha fa qala hal alaihi dainun akwai bashi a wuyan shi qila na'am aka ce kware ala fa hal taraka shay'an ko ya bar wani abu qalu salasata tanadi danani dinare uku wannan yana nuna mana in mutun ya mutu musamman in dandazo sun taru wajen sallah to ya kamata a tambaya al'umma wan akwai mai bin wani bashi kamar yadda da haka na ake akwai mai bin wannan bawan Allah bashi kaga sa da sodiya sai lima ya zo kan ai sallah sai ka ji an tambaya akwai mai bin bawan Allah bashi inda mai bin ba Allah ba shi ya samu wane da wane da wane wannan kuma shi ne haƙi ko mutum ne ya mutu daga ‘yan uwa kaga daga cin abin da za mu mushi da akwai wannan shin akwai mai bin shi bashi inda mai bin shi bashi gawa na gawa na gawa ne kagan Allah ya kawo a nan ma sai a yi musamaha duk wanda yake bi bashi ya ji ga wasu wanda za su biya kaga shi da kanshi tunda mutum ya riga ya mutu akan samun sassaftawa sai a yi musamaha kuma kaga a wannan lokacin da gumugumin abin yahi amma he bayan an watsi kaga wannan kuskure sannan kuma so da yawa za ka ga da kwai haƙƙin mutum mutane a kan mutum in aka watsan wannan kaga shikenan wani ya zo faɗi sai a ce ba haka ba kuma alhali wasu rayu ne za a raba ma misali kana bin mutumin miliyan guda jiya ya ramci miliyan guda saboda aminin ka ne wal'alla ma ba a rubuta ba irin sakakin mu miliyan tana yiwa tana na aji sai aka zo ba a tambaya ba kaga inda ana aka tambaya eh lalle ina bin shi bashin miliyan guda ina ma tunanin wannan miliyan din bai ma yi abin da zai rikita ba kaga su kansa da raɗaɗin mutuwa za a ce e kware ku akwai wannan amma ka lura da zaro na raɗaɗin ya ɗan wuce allah ba a yi ko ɗiyan gaji suna kaza inda raɗaɗin mutuwa ne kaga shi kenan a sauƙaƙe sai a ɗauko abin mutum a bashi to kai ta yi karanta mai miliyan in kai ma ba kuɗin ka ba ne kuma an ƙi ba da wannan kuɗin alhali wasu ne za a raba ma kai an barka da wahala to kaga wannan duka kuskure ne kuma lalle abin da ya kamata da gatan da zamu ma uwayenmu da aminanmu mu binciki bashin da ake bin su wanda zamu iya biya mu biya musu sau da haka yakan tambaya hal alai denun shin ko akwai bashi a kai wa hal taraka shi'an wannan yana nuna akwai bukatar musulmi ba ma wai abin da za a ci a sha ba har ma ka bar wani abu kan rayuwarka ta zama irin wannan da muke cewa kawai neman abinci a'a ba wai neman abinci ba kama bar wani abu kaga ma ake kan tambaya hal taraka mi shi alko ya bar wani abu ashe kaga irin masu cewa ba a bar mun bari ma bana bari ba kuskure ne innaka tazar warasataka agani asirul laka min an tazara ala kai ko matarka ka barta da kuɗi an yi saukin armanta maimakon ka barta fakiriya kaga in ka barta fakiriya duk wanda zai zo arma miskina da wahala wai arme amma a ce ita ma tana da wani kasantar ta samu za ka ga da wuri an arme ta ita ma to menene kuma laihin ka zauna da mace rufiya don ka bar musu mi bakin cikinka ka ma mutu kana da fikidu a ka mutu ma ka ga ai wannan kuskure tsakani da Allah wanda ya mutu ai an kare amma ka mutu kuma a mutu kama kana da hikidu ko me kake tunanin kana haɗin wannan magana kuma ɗanka ya ga ka salwantar da duki ka bar shi a wahalalle kuma kai ka ɗanɗana mai daɗi lokacin kana rayu ana jin daɗi yanzu kafin ka mutu ka salwantar da dukiya ya zo na shan bakaruya ai ko addu'a dai da zai maka kaga dai zai maka dai dan abin nan ba kamar a ce ka bar mishi ba wani abu ka gani wanda zai dinga gani yana mora yana jin daɗi fa qalu ya rasulullah sallallahu alaihi hal alaydin ilana fa hal taraka shay'an qalu thalathata dananira fa salla alaiha sai mata sallah ثم وضعت الثالثة أكذور التوب فقالوا صلي عليها قال هل ترك شيئا يا بروانا أبو قالوا لا قال فهل عليه دين أكوي باشي ويش قالوا ثلاثة دنانير قال صلوا على صاحبكم تند أنا أبو باشي ببر وفاء لدينه صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة صلي عليه يا رسول الله أمش صلى وعليه دينه باشي يناويه fasalla alai kaga hawala kenan shi yasa ya ce maka idza ahala dainal mayyit ala rajulin in aka juyar da bashin da ake bin mamaci ala rajulin ga wani mutum daga musulmi jaza wannan ya halitta wannan ya halitta kaga anan gurin ai bai biya bashin ba amma shi dai bashin ya wutar ga wuyan shi ana bin shi bashi yana ce to bashin ya dawo kaina yanzu shi mamaci ya kubuta tsare shi da za a kabari babu zance shi yanzu kuma rikici ya dawo tsakanina da kai ne kaga ihala wannan ya nuna in wani ya biya ma wani bashi yayi in wani ya biya ma mamaci ba sai dan shi ba ba sai jirin shi ba wani ma yana biya wannan kuma yana da kyakkyawar mu'amala ta musulunci me kake tunani baban mutun ya rasu ana bin shi bashi sai kai ka dauki nauyin bashi kaga akwai kyautata mu'amala da zamantakewa a tsakankani kenan irin wannan da muke tattara a ce a kai ma iyalin mutum kaga babu aula karan farko me mu tattara mu biya mushi bashi saboda su in Allah ba zai haramta musu abin da za su ci ba shi kuma wancan bashin zai tsare shi a kabarin shi da mu dauko mu ba iyalin shi wanda inda bashi mu sabke mushi bashi ga gani na'am na'am kafin ya biya a yana kan shi wannan wanda ya ihala ne wanda wanda ya zamanto ya dauki hawala ke shi wanda ya dauki hawala saboda haka abin yana kai shi shi wanda ya rasu ke yawwa kenan ɗan uwan shi su za su bi saboda ai bashi ne a kai shi ya zama kamar bashi daga basu suka shi yasa ma kaga aka halitta ma wanda ya zamanto ya dauki hamala ko na makamci haka in ya gaza kaga sai aka ce kenan ya halitta ma ya roƙa cewa a taimaka mushi na da yawwa kenan yana da bambanci da wannan shi wannan bashi ne daga basussuka saboda shine ya dauki abin yayi hamala din abin kaga kenan ya dora ma kanshi nauyin bashi ne saboda haka a duke shi ne kenan in ya mutu kamar yanda aka sarkewa bashi a dukiyar mutum to shi ma haka kenan za sarke inda a ce mutumin yana raye ne sai shi wancan ya mutu to yanzu shi wancan tunda shine asali wanda aka dauke ma bashi shine asali to kawai ya ga koma kanshi saboda wancan mutuwa ta sha makace shi e wannan kwasusiyya ce ta sau da sallama zara sassan ceto ce shi kuma wancan mani ne daga mawani da yake hana haƙi na bashi amma wanda ba manzara sassanin ba dole ai wajibi ne a yi ma mutumin sallah farzo kifaya ne amma shi wanzu da bai shi yasa ya ce sallu ala sahibikum wani ba ne bai sallah din saboda farilla ne a mishi sallah din sallama zara ita kuma da bai sau da ceto ne a gare shi a nan sassan ya roƙa ya mai sallah kenan kamar ya roƙa ya nemi alhurma ne gurin Allah subhanahu wataala to kuma ya nemi alhurma kuma akwai abin da zai hana a bada alhurma ne ka gani shi yasa to inda kwai dan ka a samu wannan cin kara sai ci a kuku mishi sallah wannan ya maimaito a kafara babu manta kafala an mai tsindenin kwale salau an yarci a za mu gan shi a kafala ke a kitab na gaba wannan ya nuna alhawala juyar da mutum ko ciratuwa na bashi daga dimma na wanda ya juyar zuwa dimma na wanda aka juyar da bashin zuwa gare shi a musulunci wannan ya halitta a zamantakewa da mu'amala ya halitta sannan ɗaya ne daga sauƙaƙawa na mu'amala a tsakankanin al'umma kana bi na bashi ban sami abin da zan baka ba amma ni ma ina bin wane bashi sai in ce shekagun wane da nake bi bashi amma ba wanan da ya samu karaya ba ba shi da abin da zai biya wannan ba za ka abin nan goge shi shi yasa ma sai aka yi amfani da lafazina idza utbi ahadukum ala mali'in falyattabi in ya zama gairu mali'in ne wanda babu wadata kenan ba za ka bar ba asali ka je zuwa ga far'in da babu tabbas akan shi sannan kai kin kana iya kuma hamala na bashi kamar yadda muka ga wannan kitabul kafalati wannan kitab na 39 zai bayyana mana hukunci na alkafalatu alkafalatu lughatan masdar ne na kafala bi ma'ana al-iltizam shine lazumtar abu da kuma daukan nauyin abu ka gani lazumtar abu shi yasa ma mai daukan nauyin tarbiyya ake ce mishi alkafil wa kaffalaha zakariya saboda haka a shari'a shine iltizamu idar badalil makfuli lazumta ma kai zuwa da almakful wanda ka dauki dawainiyar zaka kawo shi shine Allah subhanahu wataala ya ambata mana dangane da maganar baban annabi su alaihissalam ya ce lan ursilahu ma'akum hatta tutuni mawsiqan min Allah la ta'tunani bihi illa an yuhaqa bikum lalle ba zan gama ku da wannan dan nawa ba har sai kun yi mun alƙawali kun sha alwashi da Allah lalle tabbas lalle lalle za ku zo mun da shi sai dai fa in an zagaye gare ku ma'ana ya zamanto an hallaka ku kaga wannan sai ke nuna asali na alkafala hatta da al'umman da suka gabace mu kenan akwai wannan akwai wannan kamar yadda wacce yake cewa kenan wanda ya zo da shi yake cewa kenan lokacin da aka shelanta cewa ayyatu al'iru innakum lasariqun قالوا يا قبلوا إليه ماذا تفكرون قالوا نفكر سؤال الملك ولمن جاء به يمل بعير وأنا به زعيم سو da haka alkafala ɗaukan nauyi da lazumta cewa lalle na amince akan kaza ba ma wana kaya zan gama huskar kartashi ba ma wana kaya kenan amma nan wa ya karkasu akwai yadda zai ce to zan ba wannan kaya ka san shi ba shi na ɗauki nauyin zan gama huskaka da tashi yanzu ka nura da wani abu ba ci ba ne na ɗauki gabarar biya biya daban tambaya ta kai na ce kwarai kwa duk inda ya shiga zan kama shi ba kudin ka ba zan kama a shi zan kama ka gani can da ba kai mu'amala ka da shi ba ruwa na da wannan amma dai ni na san duk inda ya shiga na ɗau nauyin kama shi ba kama kudinka ba to kaga wannan kafalatul wajha ce kenan huska kare duk inda aka ci kudi in ka kamo hannun mutumin ka kame an kare in ma dugun cin bashi ne dama ya saba kaga wannan daban kai dai kawai ka kawo shi ko kuma bashi insha Allah kudinka ba zai salwanta ba in ya gaza kama ma ni na biya to nan ba wai huska shi nake bukata ba a dan ka kama shi ma baka kubuta ba a kudi na kenan ba ruwa na da fuskar shi kenan kudi na kace to wane wanan nan wanda kace in bashi kaya gashi mun yi alƙawari da shi wata guda shiru wata bi shiru to kaka dan da kai kace mun in bai ba za ka bani to yanzu dole a jihuna zan hudda in biya ka in yaso can tsakanin mu kenan dole yi ka kula da waɗannan gababuwan duka ga gani saboda haka kenan na ɗauka alƙawari na kawowa kenan alkafara a shari'a shine kenan iltizamu ihzaru badanil makfuli lazumta zuwa da jikin wanda ka dauke nauyin ka bada aminci akan shi in kenan zuwa da shi ne in kuma zuwa da kudin ne ka dauki gabara to kuma wannan da babu qaulin lahi ta'ala baban da zai mana bayani akan fadin Allah walladina aqadat aymanukum fatum nasibahum والذين waɗanda aqadat aymanukum kawance yarjejeniya ta ullu a tsakankaninku da su fatum nasiban lalle tabbas ku ba su kasan su wannan ana zancen farkon addinin musulunci lokacin da ake tawarusi raban gado a sanadiyar hirfi yan uwantaceniya wanda aka kulla a tsakankani to aka ce duk wanda aka kulla ukuwa tsakankani a farkon musulunci yarjejeniyar zan gaje ka za ka gaje ni to fatu nasibu wannan aya sai aka shahita da faɗin Allah subhanahu wataala ulil arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi saboda haka sai zama babu zancen tawarfi a tsakankani sai dai ukuwa wadda take islamiyya an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qila la أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هلف في الإسلام فقال قد عرف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري دقى أنس الله قال يا قريش أنه قيل لا أن تنبي أنس أبلغك شن لا باري يا جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هلف في الإسلام أنه سيأتي أمسلمتي باب هلفي wani hilfi yake nufi wancan hilfi in na tawarisi na rabon gado faƙala ya ce ƙari halafan nabi sassan bayan ƙureshi wal ansar annabi sallallahu ya kulla ƙawancacce ne a tsakanin ƙureshi da ansar fi dari a cikin gidana wannan hilfi kulla yan uwantaka ya kasu gida biyu akwai na farko da aka yi hijira wannan an kulla yan uwantaka da wane da wane akan cewa in wane ya mutu zai gaji wane wane wane ya mutu zai gaji wane sai aka shahe wani sai kuma ukuwa ta tanasuri da taimakekeniya wanda kaga ya gudana tsakanin sa'ad ibn rabi da kuma abdurrahman ibn auf wanda har ma ya ce zan raba gidana zan raba iyalina zan raba kaza yace a barakallahu fi alika wa malika dilluni ala su Allah ma albarka ka rike iyalinka da dukiyarka nuna min kawai kasuwa kaga wannan kenan na dogaro da kai da kuma abin nan wannan hilfi shaki ce amma hilfi wanda za mu haɗa gwiwa a tsakaninmu da juna 'yan masallacin nan mu haɗa gwiwa a matsayin cewa za mu taimaka ma marayi na yankin nan za mu taimaka ma masu ƙaramin ƙarfi wanda suke shiga halin kaza wanda musiba ta same su wannan abu ne wanda yake mai kyau ko kuma mu kulla tsakankaninmu a bisa taimakekeniya wa juna ma kamar a kasuwa misali a samu 'yan yanki na kasuwa 'yan fakoti ko 'yan kaza misali su kulla wani yarjejeniya wa junansu duk wanda wata alloba ko wani abu ya fada mai to za a za a gama ƙarhi da ƙarhi a ba shi jari daga kaza zuwa kaza don a tashe shi ko kuma mu yi wani asusunmu a yankinmu kawai mu masu sana'a kaza a duk sati za mu dinga saka kaza duk wanda ya samu kare arziki a cikinmu za a yi kwamitin da za su tabbatar da cewa tabbas wannan wata musiba ta fada mai wanda ya cancanci a agaza mai a wannan kudin sai mu dauko taimako wanda ba zai kasa da kaza ba sai agaza mu shi da wannan abin to kaga wannan hilfi shi ma musulunci da kun shi shi yasa manzala sai ce laqad da'itu fi dar abdullah bin jidhan ila hilfin yace haqiqa hadartu hilfan fil jahiliya na alarci wani kawancecceniya da aka kulla zamanin jahiliya law du'itu ila mithli fil islam al ajabtu ko a musulunci inda an kiraye ni zuwa ga irin wannan da na amsa irin wannan shine wanda zaka ga kungiyoyi suna yi a tsakani da juna ko waɗansu gungusi ko wani kwamitisi ko waɗansu abin nan wasu khairiya a kulla akan wannan wannan abu ne mai kyau a kulla kankanin taimaka ma juna ko abokanai misali wanda suka tashi tsare kun juna ya kamata a matsayinmu wanda muka tashi mu yi wani asusu ko ta gidauniya wadda za ta kula da bangare kaza kaza duk wanda ya samu matsala kaza kawai za mu ɗaunar shi wannan abu ne mai kyau a musulunci sau da haka wannan har ƙasa ta naɗe akwai shi yana daga babe na tanasuri da agaza ma juna musulunci kuma ya kira zuwa ga aikata wannan wannan hadisi imam al-bukhari ya maimaita shi adam babul ikha wal hilf baban da yake bayani akan yan uwantaka da kuma kulla kawanceceniya alai ta samu babu ma zakar nabi sallallahu alaihi wasallam wa hatta al ittifaqi ahli ilmi babu man takaffala an mayyitin denan falaysa law an yarji'a wannan babu zai ga bayyana mana man takaffala an mayyitin denan wanda ya dauki gabaran biyan bashin mamaci falaita lahu an yarji'a to baya halitta an yarji'a ya turje kuma kai ka dauki gabaran bashin da ake bin alajuwa ne ni zan biya sai mutum yake ma kwawa baka da damar ka ce kai dama wani ne na dora ma kai na saboda haka na ma hausa biyan ma a a falaita lahu an yarji'a an jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam law qad ja'a malul bahraini da dukiyar bahrain ta zo kada a sai tuka haka da wa haka da lalle zan baka ya wannan ya wannan fala ne ji ba'ul bahrain dukiyar bahrain ba ta zo ba hatta ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi ran manzala sallallahu alaihi Allahu akbar kaga yadda lamarin rayuwa yake haka ne yau mun yi alƙawarin kaza gobe mun yi kaza jibi mun yi kaza wani ka daukan baka yi ba kuma shikenan an mutu to kale ka kaga sahabbai da tsayuwarsu a kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki nauyin shi falan je ma'ul bahraini hatta qubida annabi sallallahu alaihi wasallam falan ma ja'a ma'ul bahraini da dukiyar bahraini tazo amara abubakrin sai da abubakar sai umarni fanada aka yi shira man kana lau inda annabi sallallahu alaihi wasallam ida wanda yake da wani alwashin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mushi audenun ko wani bashi fale atina ya zo mana bashin wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bashi ne wanda za ka samu ma'aiki ya ɗauki bashin kaza a ba wani wani ya zo babu a ɗauka a bashi wani ya zo babu a ɗauka a bashi fataitu sai na zo mai fakultu sai na ci inna nabiya sassan ƙarali kaza wa kaza annabi sassa ya ce mini kaza da kaza akwai wani abin da za ka ga yau muke yin shi mutum ne yana bin mutum bashi sai ce duk wanda sai a ce bayan ya mutu wanda yake bi bashi ya zo ‘yan mutum ya zo ya ce ya rantsi da ƙur'ani to kaga wani shi ko da haƙin shinkace sai ya rantsi da ƙur'ani tsoro yake ba zai rabe rantsi kawai abin da a samu shaidu inda akwai shaidu to in kuma an san munafuki ne wannan babu yayi ana shakka kaga da kai mutumin da ana ga alamin babu gaskiya kawai dama bai da tsoron Allah dan ya zo ya handame dukiyar magada sai zo ce to amma kun yi musu kun yi abin nan kawai shikenan ku bari aji ai shi da ya gamu da abin nan shi to kaga wannan ba laihi a rantsar da shi fa hasa ali hadiya sai ya famin ya fawa ya kabbato mu wa qala yace uddaha lissafata fa ajattuha hayna gidaya fa idza hiya 500 sai na ga wajen 500 ne qala khudha sai ce khud mithlaiha yace kala sahabu to dauki ma linki rubanyin ta kuma wannan shi ake cin husnul kaza a baka kuma sannan a ƙara linka ma ma'ana abinda aka ci ima alƙawari to gashi kuma sannan karɓi linkinta ribanyin biyu kenan misalai ha ribanyinta kuma ta yadda zai zama to kenan an ribanya ta biyu kaga ɗari biyar sai a ƙara kuma ɗari biyar so nawa so biyu kenan sau da haka dubu da ɗari biyar kaga husnul ƙaba ke wannan yana nuna mana irin yadda sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsaye musamman sayyidina abubakar babu wani abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi niyyar aikata shi face sayyidina abubakar sai da ya tsaye akan aikata shi sayyidina abubakar Allah bai karbi ran shi ba face duk wani alƙawali ko abin da annabi sai ya dauki alwashin yi sai da sayyidina abubakar ya tsaye akan wannan kaga ya ishe ka wacce runduna wadda Usama yake jagoranta sai da ya tsaya kan tabbatar da ita ya karma ni uzzaka sai da ya tsaye akan wannan duk wani haƙƙi wanda ya shahi ahlul baiti matan manzara sassan da iyalin sai da na bakar babu abin da ya rage sai da ya dauki nauyin wannan shi yasa ma manzara sassan wata ta zo ta tambaye shi wani al'amari ta ce to in hago ba na zo bakka nan ma'ana tana nihin in bai faruwa ta faru Allah ya karɓi ranka sai ce ki samu sai da na saboda ya san khalifan da ya bari sallallahu alaihi wasallam ya san shi ne yasa kaga ya ayyana sayyidina bakar ya ishe ka ishara ba wai a wani abu ne annabi sallallahu ne ayyana shi murru ababakar balli sallibin nasi ko marci sayyidina bakar ya ma mutane sallah wai abin da yake so a nuna ma karshen dai adalci kaso wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi khalifa na sallah akwai abin da yake sallah zama amana to min babu aula jagoranci wannan akan duniya da kuɗi kuma wannan karama alhaki ne kagari aka ce a'a sai na yace muru aba yace inna kunna sahibatu yusuf muru aba bakr fal salbin nas annabi sai na ce dai dole wai aba annabi sallallahu alaihi yace dan saboda kar wani mai guri ya tamanna mutamannin wai aba Allah wa rasuluhu illa ababaka Allah da manzo sun ki sai dai sai da na to kaga shi yasa ya tsaye duk akan duk wani abin da manzo Allah sallallahu ya niyyar aikata daga ciki kaga akwai wannan alƙawari ya bada kuma ya koyi da tarbiyyar da Annabi sallallahu alaihi bashi dan wai ɗebe ma shakka shi yasa sai da ya linka mishi Bukhari ya maimaita shi a hibatu babul idza wa haba hiba aw wa hada ida thumma mata qabla an tasil ilayhi in mutun yayi alƙawari ko ba da wata kyauta sai mata kafin ta sadu abin da mutumin mutum ne maka kyautar gida da ya ma kyautar gida baka karba ba sai mutu amma tabbas ga shaida yayin kyautar gida to amshi gidanka mutum ne ba da kaza sai mutu amma fa akwai shaidu to babu zan ci harki ya ce a ai ina ai abin a a cika wannan wannan a shahadat babu man amara bi injazul wa'di wanda ya umarnin zartar da alƙawli a jihadi babu wa min ad-dalili ala anna al-khums li nawa'ib al-muslimina khumsi ya shahi al'amurra da suke faruwa na kenan musibu da sha'ani na al'umma musulmi wannan kuma sikin fa'annan layi kuma sabu sannan kuma babu kenan ma'aƙa na bisa min al-bahraini abinda annabi sassan yayyan kama sabai na kenan bahrain sai a magazi kissa ta oman da kuma kenan bahrain babu ma wannan shine ƙarshen kitabu wanda yake na alkafala lalle iya daga cikin mu'amala mu'amaloli na al'umma musulmi shine kafala kafala daukan nauyi na wani bashi ko wani al'amari wanda kake ga musamman ma abin da zai kawo rikici da hatsaniya babu laifi mutum ya dauki nauyin cewa shi zai ba da wani kuma Allah yakan taimakon mutumin da ya dauki gabarar wannan abin Allah yakan taimakon shi da wuya kaga mutum ya dauki nauyin wannan kuma ya samu kumeta kitabu na 40 kitabul wakala kitab wanda zai bayani akan wakala alwakala ism ne na masdar ma'ana shi at-tawkilu wakiltar abu da kuma kenan tsayuwa zama shikiki ka abu a shari'a shine istinabatu ja'izu tasarruf mithluhu fi ma tadkhiluhu an-niyaba kambatar abin da ya halitta a gudanar a iri-irin shi cikin abin da kambata yake shiga ciki kaga ba komai bane kambata ke shiga ciki mutum ne ya sha giya za a mushi bulala sai ka ce ni na ɗauki nauyin bulala mutum ne ya yi ƙazafi za a tafka mushi bulala sai ka ce bulala tana kaina mutum ne haɗi ya cancanta kan shi na kisa sai ka ce a'a jinin na shi kuɓuta ni na ɗau nauyi a'a a irin wannan bayi mutum ne ya cancanci kasu sai ka ce da Allah wannan a bar shi ni na ɗauki ni na wakilci kasan nashi ni zan je in mushi kasa a irin wannan babu wakala ana wakala a irin abin da istinaba ke dauka amma abin da babu istinaba irin waɗannan abubuwan da ya shafi hududi na uba nan gurin ba a wakala shi yasa ko za ka yi wakilci ka san menene abin da za ka yi wakilci a kai shi ba duk abu bane ake wakilci a kai akwai yadda za ka ga ya ce ni duk abin da ya fara kan kaza kawai a kai na a wannan kuskure babu wakalata shariki wakilcin wanda kuke sharika mutum ne kuke sharika na sana'a kasuwanci dukiyarka da dukiyar shi sai aka gama ko kuma dukiyar shi da karhinka aka gama ko dukiyar shi da dubararka sai aka gama to yanzu kana iya wakilta shi duk da abokin sharika ɗinka ne kana iya wakilta shi wani abu misali ka kamuliyan na kamuliya muna kasuwanci kana da dabbobi kaza ina da dabbobi kaza muna kiwo tsakankaninmu za a fitar da zakka ina iya ke cewa kai wakili na ne wajen wani muna yi da ni da kai ina iya cewa kai wakili na ne a haƙƙi na ka dinga ba iyali na abinci na wankin taka tare da kai abokin sharika na ne kai abokin sharika ta ne ina iya cewa to zan tura duk wanda na tura wanda yake kaza ka bashi kaza wannan kenan ya halitta anan gobe ta bani amir radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghanaman annabi sassa ya ba uku ba wasu awakai ya kasimuwa ala sahabati ya je ya raba ma sahabai fa baqiya atudun sai wata buzguma ta kingi fa zakara huli nabi sassa sai an bata ma annabi sassa fa kale yace dahi bihi anta dahi bihi anta kai ka je kai layye da ita kaga anan gurin uku babun amir kenan a tahu nabi sallallahu alaihi wasallam ganaman ya kasimuwa ala sahabati annabi sassa ya bashi wasu awakai ya je ya raba masu afai tare da kenan me akwai sharika sai ce kuma je ka yi laye da wannan kaga annabsarsa ya ba shi awakan ya je ya raba Allah da akwai kenan musharaka tsakaninsu kamar yadda hadisin da bukari ya ka asali akwai na sai na ali da annabsarsa ya sharaka shi a cikin dabba wadda take ta hadaya ya ce an ta shariki kuma sannan ya wakilta shi da ya raba hallau hadayakin kaga shine ma kenan asalin tarjama shine asalin tarjama wancan na sayyidina ali kenan so da haka yana halitta wannan kuna sharikar kasuwanci da mutum kuma sannan ka wakilta shi akan kassama wani abu a cikin kasanka wannan kenan ya halitta bukhari ya maimaita shi a zahi babu fi udhiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabasheni layyade da raguna biyu a kismatul imam a zahi bayanin nas sannan kuma a sharika babu kismatul ghanam wal adali fiha babu idza abasara ra'i aw al wakil shatan tamutu aw shay'an yafsudu dhabaha aw zabaha wa aslaha ma yakhafu alayhi al fasada babu idza abasara ra'i idan an ra'i makiyayi aw al wakil ko wakili yaga shatan wata dabba ta mutu aw shay'an ko na abu ya fusudu da zai baci zaba yanka ta wa aslaha ma ya khafu alaihi fasada kuma ya gyara abin da yake ganin cewa zai lalace direba ne aka labta mishi awakai da tumakai aka ce amshi ka kai su guri kaza sai ga ga wani ya garabayar ta zai mutu ya halitta yanka wannan in yana ga to tun da ya yanka zu kwana biyu ka zo zai iya lalacewa a nan gurin ma zai iya soyawa ya tsaya ko kuma ya yi bandashi ko kuma ya abin da kishi ko kuma ya saida duk wannan ya halitta mutum ne aka bashi kaji sai suka kamu da rashin lafiya zai iya gaugawa yanka sai da ma masu wutar ko masu abin nan ya kawo maka kudin ko kuma a daji ne zai lalace yanayin mai sai ya rasa sai yanka a dawa a ci sadaka ya maka sadaka duka kenan wannan duka ya aushi a yafi sudu kenan duk zai iya gyarawa mai maya kafa alayhi fasada daga abin da yake jin tsoron abin zai iya ya lalace kenan duka yana iya sarrafawa direba ne aka ɗora mashi kwandina na mangwaro sai kuma aka rihe boda ya tsaya ya yi sai ga abin nan ba ce ya duk kwando ɗaya misali a shiga goma goma sai aka ce ba hede in ka sai da mana shiga biyu ba ka sai da ba kuma ka tsaya ka jira har a radda za a buɗe boda to kaga ko shiga ɗaiɗe ne dole sai da wannan so da to a yanda sai da ba lalace zai to a matsayin shi dole ba zai ce ba ba ruwana direba ne aka ɗora mushi kihi sai kuma aka rihe boda shi kuma da laftin kihi aka ce kihin na ban ya ƙara awa goma ya lalace babu ganas ba abin ne yan can gurin suka ce to mu wannan kihi gaskiya kaga dai a nan a ɗan batta muke ɗan batta ba a gaya mata kihi ba saboda haka mu wannan ma ba wani ce shi ba ke a nan gurin kenan kawai in ka sai da mana kaza dan ka in ba ka sai da ba kawai shikenan ka je ka nemi galas a garin nan ma kai wani zaka samu kankara kenan nan gurin ko da ne sai da shi ya yi sauki da haka ji ba sai ya nemi wanda zai kwashe mushi a kai abin ne sau da haka duk irin waɗannan abubuwa in ka yi su babu zancen ka zo mutai ce maka haka in ɗan kore ne ma aka ba shi dabbobi duk yana da dama yi wannan an kabe bin malik radiyallahu ta'ala anhu annahu kanat lahu ghanamun tar'a bi sal'in yana da wasu awakai wanda ake kiyaye mashi a sal'a wannan yake nuna maka irin yadda sahabbai suke musharaka da taimakekeniya wa juna dabbobin ake mai kiwo shi kuma yana gida ka gani ka ga duk irin wannan abubuwa rashin amana ta sababu su kana da dukiya mutum yana kauye komin shi ya kare ka saya a kiyaya ka ƙari ya ƙaru kawai sai tattara ce ma bugau ya kashe wane ne ya kashe an je kiwo dila ya kama daya kyance kalata kawai dai ta ma karya sai an waye gari komi ya kare shi kenan kai baka da shi washe kaga wannan shi ke sa duka yawanci irin wannan abubuwa sai ka ga duk wannan taimakeke ne babu amma hanyoyi ne na haɓaka arziki wanda za ka ga akan karuwa da juna bisalihin asal sal wani dutse ne daga duwatsuna na madina fa absarat jariyatun lana bisha min ganamina mautan fa absarat jariyatun lana wata kuyan ganmu sai ta tsinkayo bishatin wata akuya ko tankiya min ganamina daga awakanmu mautan daga za ta mutu fa kasarat hajar sai ta gaugawa ta karya wani ice dutse fa za ba ta abi sai ta gauga ta datse jijiyar ta yanka da wannan dutsen fa qala lahum sai suka ce la takulu garkuci hatta as'ala nabi sallallahu alaihi wasallam an dalika har sai na tambayi manzarsa akan wannan wannan ya nuna duk inda dukiya za ta salwanta a yi gaugawa a yau kai ne kawai kana tahiya sai ka gauta akuya ga ta nan ta faɗi tana halbibiya za ta mutu sai kai gauga inda wuka ka yanka an yaso sai a nemo mai idan babu sai a kai ma ɗan kaso ko ka kai gidan baruma shikenan ka ne mai ta ba sani bai ka kai gidan baruma shikenan daga nan sai a san inda za a nufa da ita ko ka kai mai kaga ka sauki an dai yi maganin mai asara amma tsaya kawai ana kallo har ta mutu kaga wannan kuskure ne ya nuna dabbar da take waman mutuwa in har an yanka jini ya tsarta to shikenan ta halitta ce dabba ce ta miƙe kawata a bannan sai aka yanka ana yanka he jini ya tsarta to za a ci amma sai aka yanka babu jini nan gurin kuma ba za a ci ba sai aka yanka bayan an yanka sai ta halba wannan za a ci ma an harar dama ka gani anan sa su ce abin da ya furzar da jini fakulu shi kenan sai a ci sannan kuma duk abin da za a iya yankawa ya keta ya firza jini shi ma kuma ya halitta in ba shi ba ko kuma mi ko kuma zufar farci a nan sai ce wuka ce ta waɗanda suke ashamawa ba za a zo ba misali tsuntsu ne ko wannan ka kyarta da gafa-gafa haƙori ya warce ka sa ka yabin wannan duka baya baya halitta amma duk abin da yake da kashi katanga ne dutse ne karhe ne in dai za a sa reza ce kawai da an yi abin nan ya halitta ya zama to an yanka wannan yake nuna maka irin yadda wannan sannan kuma da halaccin cin yankan mace karshe ma dai kaga baiwa ce wanda zai ga to mace kuma ta yanka ka gani kenan ya nuna sannan kuma kaga aka ce jariya hallau yarinya ce ya halitta a ci yankan wanda ba baligi ba karamin yaro ko karamin yarinya ta yanka duk ya halitta ya zamanto an ci sannan abin da ake da shubuha akai a samu tabbas da yake ka gani aka ce la taqulu hatta sa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam an zalika aw ursila ila nabi sallallahu alaihi wasallam an yas'alu ko an aika wa wanda zai tambaye shi wa anna sa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam an zaka an tambaya nabi sallallahu alaihi akan wancan lamari aw arsala fa amarahu bi akliha sai annabi sai umarnin cewa ya halitta lalle ya zamanto an ci wannan kenan yana nuna duk inda aka ga dukiya za ta salwanta ka a bari dukiyar nan ta salwanta saboda dukiya kiyamul aish ce sannan kuma taimakeke ne ne wa juna kar ka dauka ba taka bace ko kuma kana ma mutum wakilcin wani abu na abin shi kace ka aje rikici akwai wanda zaka ga dan bakin ciki an sa shi wakili ko direba an ba shi wani kaya kamar irin wancan kayan na gwari da aka ba da misali sai ki wannan kuma da karshe kawo maka banza banza kaga wannan kuskure ne ka kama mutum rubabba abu wanda sai ma kama gama shi da aiki sai ma an nemi da in abin zai lalace kawai a nemi mai sai a can gurin a saida a nemi mai abin nan a yi so almuhimmu dai a zo da shaida zamani ne na waya akwai ci gaba sai a ɗauka in ma saida aka yi sai a ɗauki hoton an saida mahaucin da ya saya to ne ne mahauci wane na guri kaza wannan raƙumi gashi na saye shi kaza in bai saida mun bai tafi da abin shi sai a yi wannan shi kenan sai a ɗauka kaga sai a kawo maka kaga babu wani abin na a tattare da wannan babu wakala fi qada ad-diyuni na'am wa alaikum salam na'am irin in mutum zai eh eh eh gaskiya ne eh eh gaskiya ne shi duk wannan ba na ko ba ba ba na ba ba ba dan adam ba kaga a musulunci hatta da dabba ma akwai bukatar ya zamanto a kula balle kuma dan adam ya kamata a bashi agajin gaugawa in ya so kawai abin da ake tuna wahala ce za a sha wahala ce za a sha kaga in dai an ceci ran an yi abin da ya kamata to in ya so duk kuma sauran abubuwa inda ababe kamar waya misali ko na makamanci haka ko shaidu misali lalle ku ba ku za ku ta amma da Allah ku zame mana shaida ku zo ku zo ku zo da wani da wani da Allah aina kuke gashi gashi ni ina da adaidaita wannan za mu ɗauka mu tsaye da shi amma ku zama shaida ko kuma a ɗauka misali a waya to gashi mu ne wane wane gurare kaza mu shaida ne akan wannan wannan ba Allah ba shi bai kaɗe wannan shi kenan kalas sai a yi to zaka mutum zai samu lada ɗan tsarewar da za a yi kafin a yi bincike ne bayan gama bincike shi kenan tun da zai iya yiwa mutumin ya mutu wannan yake sa sai kaga a bakin hanya mutum wanda an bashi agajin gauga za a ceci ran shi amma kawai sai a yi ta wucewa kuma masu amana za su iya taimakon shi a ceci duke shi sai su ta wuce sai kuma marasa amana su zo su sace dukiyar jikin shi su sace abubuwa na wasiya na jikin shi inda za su samu mutanen kirki akalla ko wasu ceciran shi ba za su ceci wasiya da zai wala Allah da kai wasu maganganun da yake da suna wasiya wanda za su warware wani kulli na tsakankanin al'umma musulmi saboda wasiya muhimmiyar abu ce zaka ga so da yawa rashin furta wasiya yakan jayawa a samu kulli mai girma a samu ma kai gaba da kiyayya mai yawa a tsakankanin al'umma in har ba a samu ba in ba samu ba wannan wannan to kaga salwantar irin wannan abin salwantar da daɗin rayuwa ce ta al'umma ta musulmi to wannan sai a ceci wani haka dukiyar ma kawai a yi abin da za a iya almahimmu a samu shaidu in kuma ana ga cewa lalle amfanin da za a samu ragegge ne sharrin da zai biyo baya ya fi yawa to kaga wannan shi kuma lalle kuskure in dai ana ga amfanin da za a samu ragegge ne misali in ka shiga ma ba za ka iya ceton komi ba ko ka kubutar da komi mutumin nan tuni ya riga ya mutu kuma ta'addanci ne ma aka yi tare da shi kuma jami'an tsaro suna zauwa to kaga irin wannan ka tsaya lalla za ka shiga matsalan da babu yadda za ka fita to a nan gurin mutum sai ya kauce sai ya zamanto ya ja baya a kai sai ya zamanto ya ja baya a kai da a wasu guraren za ka gaba ma wai wannan ba wasu sojin gona ma suke su zamanto sun yi zalunci babul wakala fi qada'id diyuni wannan babe yana karantar da mu halaccin sanya wakili ya halitta ayi wakala wajen biyan bashi an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna rajulan ata annabiy sallallahu alaihi wasallam yataqadahu fa aghlaza wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taqada yana neman a biya shi bashi fa aghlaza kuma sai kausasa kalma ya kausasa magana fahamma bihi ashabu sai sahabbai suka yi niyyar yin kanshi don ladabtar da shi wannan yana nuna ba laihi ba ne ba inda aka zo gurin jagora shugaba sai wani ya zo munana ladabi a tare da shi don masu tsaro sun ladabtar da shi ba su yi laihi ba masu tsaro suka ladabtar da shi ba su yi laihi ba an zo gidan sarki ne sai wani ya yi fitsara ko nuna ma sarki yatsa ka san dogare he sun karya wannan yatsa ka zo wannan yatsa he sun karya ta sau da haka fama bi a sahabu ba kanar suna sada uhu ana sassace ku bar shi wani lissahib alhaƙi maƙala ai kaga mai haƙi yana da ta cewa wannan ya nuna hilmu na manzala sallallahu alaihi wasallam mutumin alƙawari aka mashi lokacin biyan biyu ba sai kuma ya zo shi sai kuma ya kausasa sai ana masa sai ce da uku fa inna li sahibil haqqi maqala khudh al afwa wa amur bil urfi wa arid an al jahilin wa idha khatabahu al jahiluna qalu salama kaga shi jahili in ya wuta ba a maida mishi khudh al afwa kai ruko da afwa wa amur bil urfi kai umarni da kyakkyawa saboda haka da'iya su ake ya zamanto mai ahwa mai kau da kai wal yafu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum kana malami karka biye ma wautan mai wauta zagin mai zagi dan wani fasiki ko wanda yake kan barna ya dinga cin mutuncinka yana ma istihza'i kar a samu kazo an je justice kai da shi ya aka yi cin mutunci suka mu kazafi suka mu yarfa suka mu zagi na suka yi a kai a matsayin ka na malami ka kaula kai ai jahilai jahili kuma kana tunanin wani abu za ka samu mai kyau a tare da shi dama wannan yasassiyar magana ita ce za ka samu saboda kowa yana amai ne da abin da ya mallaka to kaga wannan iya wannan ginshi ne su makara ya ci a tsuhu sinnan a ba shi shekaru mitsala sinnihi kamar shekarun dabbar da ya bada ƙaru ya rasu na illa musulmin sinni aiko a dabbobin nan babu sai wanda ya yi nashi shekaru nashi ɗan shekara uku ne sai mai hudu ko biyar faƙala ya ci a tsuhu ku ba shi fa'inna min khairukum fa'inna min khairukum yana daga fiyayyanku a sanakum qada mafi kyawun biyan bashi a gare mafi kyawun biyan bashi saboda haka wannan ya nuna ana son husnul qada kamar yadda annabi sai ce rahimallahu awdan saman idza ba wa saman idza ishtara wa saman idza qatada lalle in zaka biya bashi ma ana son kyautatawa a yau mutum ya karbi bashi ya zo biyan bashin ya ma mai bin shi bashin addu'a daidai kunu ya ma mai biyan addu'a ha ba wai ya ƙara ba kawai ya zo biya ya ce ga kudin kawa ne Allah maka albarka a dukiyarka da iyalinka na gode Allah bar zaman tare ai taimakon kai asiri ya ruwa ma inda bai baka ba to na asiri nawa zaka shi amma sai ya rufa ma asiri ya dauka ya baka ai kamar kyauta ne ya baka kuma ka ƙi bashi ko kuma ka zo bashi ka ko kuma ma ka yi ta zagin shi akwai inda ma bai hobiyan ba kuma zai ta zagin mutum ai wani malalaci ne mutumin banza ne ai ba shi da haƙuri ai bai da kaza ai kaza kaza kaza kuma inda za ka tambaye shi wallahi bashin ya yi shekara ya yi ƙarya ta yi alisawa ko ba mamaki da aka bashi bashin shi ma wanda ya bashi bashin shi ma bashi karbo kuma wani ma da aka bashi bashin ba ci bari ba to da Allah ina za ka shiga da wannan zanubi ka rike mashi bashi ko ba mamaki ka samu linkin balinkin Allah ya baka baka biya bane to kaga wannan iya daga iri-irin halayen da za ka ga mukan amfani da su wanda kuma kuskure ne ba hali ba ne na girma musamman ɗalibin ilimi ya kamata ya zama yana da halin girma in mutum ya baka bashin ku inda hali husnin kata yana da kyau wane da Allah ina son ka ara mini jika ɗari zan je ni in dinga in siyo zabi a ƙauye kaza in dinga saidawa zan iya samo su a jika bibi ko kaza har jika uku jika hudu ana saida ka zo kai jigila a sallar azumi ka saida suka koma jika ɗari wani dan bakin ciki bai zama ba in za ka bada su ake ka samu su kosassu kamar guda uku ka kame to wane ga kaza masha Allah na gode ga ma ɗabin da aka samu abu ya yi albarka Allah saka da Allah goban ka zo ka ce a ramin miliyan zai baka wane lokacin kaka ne in na je ƙauye kaza kaza nake so kuɓewa da abin na saro ana ɗan samu amma ba ni da kuɗi tsohuwar sana'a ta ce na raɓanci wannan a ramin jika ɗari ya ɗauka ya baka kai in ka tashi zauwa babu laifi ka zo za ka maido kuma he ka maido a sake lalawa haka na haki ya dai karba ya lissafa ya gaga su ba laifi ba ne kuma ka ce to ina ƙara neman wata alhurma amma an ka ce mai safi ka kawo mushi jinjina zai shi daɗi ya ga tabbas kuɗin nan da ya gasu ya lissafa ne shi ba laifi wani ciko kai biyar ka samo ka kawo mushi wannan ha in ka biya bashi amma baka biya ba misali wane a ramin jika ɗari biyar zan ɗan dinga juyawa ina yin kacare na wannan nan da wata guda insha Allah zai abin yanzu ka je ka zo kwana ɗaya biyu uku ba ka so ci ku ka kamu shi ba ka je ka kame dungulan shanu wannan riba ce kamar cin hanci bari ka tattara abubuwan da ƙarshe ran da ka zo ka biya shi gaba ɗaya amma ba a biya bashi ba kamar a dinga ba wanda ake bi bashi wani ɗan alheri wannan yana daga riba za ka ga shi ma sai kyale ka kaga yana ɗan jin daɗi abin kana bashi yana ɗan jin daɗi kana bashi ta wannan riba ce ka gani sai dai in ka zo biya shine husnul qada ka ce ga wani ɗan abu gaskiya a biya yi to irin wani abubuwa duk ba mu da su yanzu duk zaka ga sun kaura mutum ba zai kawo kuɗin ba ba zai kawo ba misali ya biya kin babu zancen ya ɗan bada wani abu sannan kuma babu zancen addu'a man asda ilaikum ma'rufan fakafihu fa lam tajidu ma tukafihu fad'u lahu hatta ta'lamu an qad kafatum mutun ne je cana ya so kaya yana kawuwa kai ba ka iya lakantar kasuwancin amma babu share sai ce to tunda wani ka iya kaza ga kayan miliyan goma ka je ka juya na baka dama wata biyu ma kafin dawo ka je ka juya da wani ka je ka buga ka buga sati guda ma ka zamanto ka sami abin nan to yanzu ba ka dinkule nan kudin ba ka haura kano ka so ka je ina ne kai wannan kuskure ne sai allah cire taimakon shi da ƙarshe ka samu abin sai ka shiga matsa wannan duka yana daga abubuwan da muke yi wanda yake shayo mana muna samun kare arziki lalle abin da aka yi kawai ka zo ka ma mutum bayani shi musulunci ya samar babin idza wa haba shay'an li wakilihi aw shafi'i qaumin jaza idza wa haba shay'an li wakilin in yayi kyautar wani abu ga wakili aw shafi'in aw shafi'i qaumin ko kuma wanda yake nema ma al'umma alhurma jaza ya halitta idza wa haba shay'an li wakilin mu ne sai aka ce ina wakilin ku magada ne ga sanan gurin duka sai aka ce to kowace a cikin ku ta kawo wakilinta za a rabon gado wancan ta ga wakilinta wancan ta ga wakilinta ɓangaren wancan ɗakin sai aka ba wakilinsu shi kenan ya halitta mutane ne ya ka ce to 'yan anguwan nan su kawo wakilinsu za a ba su kaza ya wakilin zo ya ka dunkule ya ka ba shi jaza ba dole ba ya an damka ma kowa wakilin ku kuka yi shi kuka wakilta shi wannan jaza ya halitta an ilmiswar bin makhrama radiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام هنا جاءه وفد هوازن مسلمين annabi sassan ya tsaya lokacin da tawaga ta hawazin suka zo suna musulmi wanda aka yi gazo tuhunin a wata wanda yake na shawwal shidda ga watan shawwal bayan an ida an ribato ganimarsu sai kuma suka dawo suna masu musulunta fasaluhu suka nema an yarudda ilayhim amwalahum wasabiyan suka ce tunda sun tuba sun shiga musulunci suna sa a maida musu ribatatunsu da kuma dukiyarsu faqala lam rasul sai annabi sai ce ahabbul hadisi ilayya asdaqu zancen da nafi so mafi gaskiya faktaru ila taifata ne eh kuna da zabi ku zabi ɗayan yanki biyu in masabiya ko dai ribatattun ko in malmal ko kuma a baku kambacin abin da aka ribato wa kad kuntu ista'anatu bikum na dakace ku wajen kwana goma sha nan sassa ya jira kun sun dawo su tuba su karbi abin nan ɗinsu wa kad kana su in tazaran bid'a ashara layla annab sassa ya jira su wajen dare goma sha hina kafara min at-ta'if lokacin da ya dawo daga ta'if wannan mutanen kabila ta hawazin wanda suke a ta'if annabi sallallahu alaihi ya je ya karsu bayan fatahu makka da adadin dandazon da yake mai dimbin yawa saboda an ji labarin da suka ga an yi fatahu makka sai suka shiga shiri da kimtsi na su je su ma musulmi ku daya to kuma ka'ida maki kafin ya duro kai kake kai mushi farmaki ka ji dalilin da yasa sai annabi sallallahu alaihi ya ce to ajiya tarar da su yasa dan laki asiri kuma ya je ne kanan sallallahu alaihi aka ba da labarin tanadin su sai ce tilka ganimatul musulmi na kadar wannan gobe ganima ce ta shi yasa kaga masu yake ne a ciki sai suka zama tabbace tabbas sai an ce nasara amma da kai sababbin musulunta wanda suka dinga cewa lan nagula bala yawma min kasara ba za a ce nasara ba akan maza amma su rugowarin sahabbai sun san tabbas tabbas nasara za a ci akan waɗancan mutanen falamma tabayyana lahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ghayru raddin ilaihim da suka gane ma'aikiyo ba zai dawo musu da wannan ba illa eh da taifata ne kalu suka ce fa ina nakhtaru sai bayana mun zabi ribatatun fa qama rasulullah sallallahu alaihi muslimin sai ma ya tsaya cikin musulmi fa hasana ala allah ta'ala bima huwa ahlu ya bi allah da abin da allah ya cancanta wannan yana nuna duk lokacin da zaka yi magana hudu ba ce wa'azi ne al'amari ne na musulmi to mu musulmi muna da istiftahi kowane irin taro ne za a yi shi ba zancen kawai ka zo ka kama ko ka ce wani madan mai sai waye duka wannan shirman ba yi shi dole sai dai kawai ka fara da yabo kuma ba haka ba kawai za ka fara ko da wani wannan ɗinka da ba a za ka fara da godiya da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa kaga imamu shaukani a cikin tofatul zakirin yace khutbatul haja innal hamdalillah babu abin da za a bude sai ya cika babu abin da za a bude ita sai ya cika to kaga nan sassa ya bi Allah da abin da ya cancanta fa qama rasula fil muslimina fa asna ala Allah ta'ala ma wa alu fa qala yace amma ba'du kaga kenan wannan shi ma ana bukatar bayan wannan kuma kaga amma ba'du amma ba'du amma duk wancan tsarin tsari ne na budewa taro na wanda ba musulmi ba ya isa kaskanci ga al'umma ta musulmi a ce jawabi ma kutuba ma in zaka sai ka kwaikwayi hannun hagu ka ɗauki tsarin ga tsari wanda yake namu wannan amma ba da jarar hulfa amma ba da man kana ba da an biya fusa kawamun hudda kawamun wa dawudu a karabu ka gani sau da haka an yi sabanin maganganu takwas wai wa ma fara amfani da amma ba'adu wasu ka ce annabi dauda wasu ka ce annabi ayuba wasu ka ce annabi suleiman wasu ka ce qusu bin sa'ida al-ayadi wasu ka ce sahaban ibn wa'il wasu ka ce annabi adam wasu ka ce shisu haka aka yi sabani akan wanda ya fara amfani da kalma ta amma ba'du kenan duk inda ka je ka zo hudu ba ce ko na abu ne alhamdulillah wasu amma ba'du sai ka zo da amma ba'du kuma musaba da wannan musaba ma al'umma kowane irin ko taron jawabi ne aka zo ka yi wannan abin za ka ga wasu za su yi koyi da kai su ma ga wasu za su in ya so ka kawo maganan da za ka kawo shine karantawa mu da tsari na musulunci bayan ikhwanukum haula yan uwanku waɗannan qad ja'u ta'ibina shine kuma zaka ga da yawa hatta da da dama daga 'yan siyasa da masu son mulki zaka ga mafiya iri-irin waɗannan adabul islamiyya yayin su bar su sai kuma mutum ya zo cikin al'umma ta musulmi yana bin ya kaga ana samun kusakurai wanda za a yi tama mutane dariya sai kaga wani abin da ya kamata a ce mutum tun yana yaro ya iya shi wasu kaga ba su iya a'uzu ba wasu ba su iya bismillah ba wasu ba su iya istiftahi ba ka ji wasu suna amma Allah salati wasu suna Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu wanda aka samu da za su bude taro suka ce Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce saboda kawai me yasa saboda rashin tsayawa ne ka yi abin nan yana da kyau waɗannan abubuwan mutum ya tsaya a matsayinka na musulmi duka mu dinga itsaninsu in ka zo kuma jawabi mutum ya buɗe da waɗannan abubuwa ɗin haula kar ja'u ta'ibina sun zo suna masu tuba za ka ga da yawa manya in za su buɗe taro ko a irin jami'o'i ko a irin wannan sai ka ga HDN suna musu dariya sau da suka ga matasa da addini za su su ma suka zo kuma yi a ce wai addinin za a kuma baka san shi ba ka gani to wannan kuskure ne sai ga kawai ana kuskus ta ƙasa ana dariya mutum yana ga ya cinye shi kuma bai san ba daga nan abin akwai matsala wani ƙarar aitu ina ga an arudda ilayhim sabiyahu in maida musu ribatattunsu ka leƙa ka ga adalci na mazarsa wannan ke nuna duk abin da haƙƙi ne na mutum ka kai gaba ka bugi ƙirji kai a kan shi faman a haɓa mai ku an yi tsayyuma bi zalika fale fa'al wanda yake son ya daɗaɗa da wannan ya yi don Allah ya haka wa man a haɓa mai ku an ya kona ala hazihi wanda yake son ya riƙe kasan shi hatta nutiyahu iyahu har mu bashi min awwali ma yafi'u lahu alaina daga farkon ganiman da Allah ya ba mu fale fa'al fa qala an-nasu kada tayyabna zalika li rasulullah sallallahu lalle mun da daga annabi sallallahu akan wannan fa qala rasulullah sallallahu inna la nadri bam san ba man azina minkum fi zalika wanda ya halitta wanda ya yi izini mai mallami azan daga wanda shi bai izinin cewa ya ba da nashi ba saboda haka wani tana yiwa kun ya shi ba za a gane ba amma farji hatta yarfa hatta yarfa ilaina urfa'ukum ku koma har sai wakilanku masu magana da yawunku sun kawo mana lamarin ku kaga tsari na musulunci a musulunci ba ko yanzu aka zo in kasuwa ce wakilin yan koli wakilin yan nama wakilin yan legim wakilin yan kaza kowanne da wakilin su kaga wakilin ku sai ya magana ba wai kawai wani akaran bana ya ci da bakin mutane da albasa kana samu irin wannan ko a tahiya ta kungiya akwai masu wannan kawai sai ka ji wani shi ba bangaren wannan bane kawai da an zo jarida za su yi magana sai zo karab sai haye kujeran malami ka bari ai da akwai sakatare na malamai akwai mai ake cewa shugaban majalisar malamai ko to in za a yi wannan shugaban majalisar malamai shi zai magana ko ya wakilta wani amma kawai kai dan kana matsayi kaza ba za ka zo ba karab kai ka shiga kai magana a'a sai ka bari ai bangaren ilimi ne kai kuma ana sa a yi tambaya kan wani lamarin da ya shahe ka kai ma sai kai akan wannan amma kai ka ɗauke ka yi karab bangaren malinta ka yi tsalle bangaren kaza kaga wannan karambani ne to haka ko da bangaren wakilci abin nan kuma in wakilin ku yi magana rashin ladabi ne za ka ga diwa 'yan kasuwa suna wannan sai ka ji kawai wakilin 'yan kone ya yi magana sai ka can wani ya yi tsalle ya ce mu wannan abin ba da yawon mu ba rashin tarbiyya ne ma dama an wakilta mutum shine mai magana da yawon kai ba ka da dama ka zo ka ka balle wancan abin da aka yi sai ka tsaya a biyo ta can gurin shi ne girmama shi ne ɗa saboda shi yake magana da yamu farajan nasu ya mutane su koma farajan nasu mutane su koma fa kallama hun kurafa uku sai wakilansu suka yi magana da su shi ne ka'ida kuma in kai ɗan majalisa ne aka zo aka ce za a abu ya ce a'a sai na koma gurin wanda suka zaɓe ni sai na koma can na nemi abin da in haka na ake amma ba ka je kawai da bakinsu ka are albasa ka are mai yake cewa bakinsu ka cin musu albasa in kai dipte ne misali sai ka kwa ka ce to lalle abin nan sai na koma na yi kama sun mara jau ila rasulullah sassana sai suka koma zuwa ga ma'ake ba akhbaruhu suka ba shi labari annam qad tayyabu cewa lalle sun dadada sun yi kyauta da shi wa adinu sun yi izinin ana iya maida ma waɗancan abinsu sun dadada zuciyarsu wanda yake nuna kuma ba a ma mutum tilas na ɓangaren abin da haƙƙin mutum ne ba yi mashi tilas misali ƙanninka ne ga wani abu misali an raba gado ba za ka zo baka ce to wannan kawai gaba ɗaya na ba da dama kurum wannan hilin kawai ba ba za a ma musallaci a sai ka koma ka jiyo kaka yayawa ne yayawa ne ika ta tambaye su duka in ka jiyo kenan ta bakin shi kenan sai ka ne kai ne kace shugaban ɗalibai misali ko a jami'a ko a wani abu sai aka kira ka a matsayinka na wakili sai aka kira ka za a tantauna da kai kawai baka a bakin ɗalibai ba ka ci musu albasa da an maka wani jimin maka ka ce a kaza a ai zaben ka aka yi sai ka ce to sai na koma nema na yi shawara da wakilai na akan wannan abin to ka kare shine sarkewa amana in ba za ka iya ba kuma to shikenan sai ka ce ba zan iya kaza ba amma ka'ida ba za ka zo ba an kira ko wakilai yan kasuwa ne shan birnin komar su za a wakil za a sa abu matsayin ka na wakilin yan a daidaita sahu dole su baka kashi ka gani ka zo ka zo ka arin musu ba ci kicin musu albasa ka ga matsayin ka na wannan dole an zo za ka ce to lalle he na koma uwar kungiyar mu an yi abin a kai shine musulunci ya samar saboda su suka wakilta ka a matsayin ka je ka zame musu wakili to baka arbakin su baka ci musu albasa sai sai a nan bukhari ya maimaita shi gurare a magazi babu qaulillah ta'ala wa yamuna ne idza ajabatukum kasratukum ayatukum kuma babu man malaka min al-arab raqiqan fawaba wa ba'a wa ja'a wafada wafada wafada wa sabat zurriya sai kuma a hiba babu mar'a annal hiba alga'iba ja'iza haka kuma idan wa haba jama'a liqaumin in jama'a suka yi kyauta ga wasu mutane a jari babu min dalil ala nan khumsu li nawaibil muslimina duka ya maimaita shi a waɗannan gurare ke Allah subhanahu wataala ya dasar da mu ya amfani da mu abin da muka ji ya ba mu ikon takatsan da kiyayewa dokoki na addinin musulunci ubangiji subhanahu wataala albarkaci neman ilimin ya gafarta kuskuren da muka yi ya rabbal alamin Allah subhanahu wataala ya mana muwafaqa zuwa ga abin da yake so ya rage shi ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا شر ما نعلم